لي من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu yau ashirin da biyar ga watan Zulkada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau takwas ga watan takwas miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi na mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar fara da littafin rijalin wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi annu'man ibn muqarrin radiyallahu ta'ala anhu a inda ake ba mu wasu daga cikin shafuffuka masu haskakawa a cikin jihadinsa na musulunci an gama mana bayani akan jihadinsa da ya a tustar da izinin Allah za mu tashi annu'manu yawma nahawanda annu'manu yawma nahawanda سيدنا النعمان بن مقرن رضي الله عنه على وقت أكي ياكن نهاوندا أزمن سيدنا عمر كما يدى أكشا من بياني wannan garin na nahawanda an bude shi ne a zamanin sayyidina umar duk yana ɗaya daga cikin ma'ariku alqadisiyya da aka yi yaƙuƙan da aka yi na biladul iraq to sannan akwai shahararren kuma yaƙi da aka sake a nahawanda a zamanin sayyidina ali radiyallahu anhu wanda yaƙar abin da aka yi aka yaƙi khawarijawa to ba shi ake batu a kansa ba ana batu ne akan na zamanin sayyidina Umar da radiyallahu anhu yadda aka buɗe garin garin ya dawo ya zama garin musulunci to shine annu'manu yawma nahawanda sayyiduna nu'man ibn muqarrin da yadda ya kasance da kuma gudunmuwar da ya bada a wannan yakin da aka yi a zamanin sayyiduna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ana hawanda mala yace kataba Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ila an-Nu'mani sayyiduna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ya rubuta wasiƙa zuwa ga an-Nu'man ibn Muqarrin radiyallahu anhu abinda wasiƙar ta kunsa shine bismillahir rahmanir rahim wannan sunna ce a rubuta a duk rubutu idan za a yi a rubuta bismillah innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ba Allah ya ba mu labari bane kawai akwai tashri'i a ciki innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan kuma littafin Allah alqur'ani ai da bismillah aka bude shi ko sannan wasikokin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude su ne da bismillah بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم haka annabi sama ya rubuta musu wasiku daga nan sai ya rubuta assalamu ala man ittaba al-huda sai ya bude kuma da ayar قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أقيك يربوتو سيكا سنن شيء يربوتا عبن دزي يربوتا مص توشيما سيدنا عمر رضي الله عنه يربوت بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر دقباوا ألا أمر أمير المؤمنين wanda shine sarkin musulmi ilan nu'man ibn muqarrin zuwa ga an-nu'man ibn muqarrin salamun alayka yi masa gaisuwa ta musulunci fa inni ahmadu ilayka Allah alladhi la ilaha illa hu lalle ni ina yaban Allah a gare ka wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi amma badu bayan haka ba abin da wasiƙa ta kunsa fa innahu balagani labari ya zo mu anna jumu'an min al'ajimi kathiratan lallai tari mai yawa na al'ajim in an ce al'ajim asali su ne farisa ahlu faris suna yake ce musu ajim wannan da ba larabawa ba akan ce musu kuma akan ce musu akan ce mu kwara ɗaya daga cikin su al'ilj al'ilju mutanen da waɗannan farisawan mutanen iran mutanen iraq a wancan lokacin wanda suke bautar wuta to su ne al'ajib duk da a ƙa'ida ta kuma ma'ana mai faɗi ta al'ajim duk mutumin da ba balarabi ba lisanun ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي kaga shine a ajamiyya to amma na al'ajim ana nufin mutanen farisa fa innahu balagani anna jumu'a min al'ajim kathiratan lallai tari mai yawa na mutanen farisa qad shama'u lakum haqiqa sun taru akan ku sun hada kai akan ku bi madinati nahawanda a wannan garin na nahawandu fa idza ataka kitabi hada wannan wasiƙar tawa na zuwa wajenka to fashir bi amrillahi ka tafi da umarnin Allah wa bi aunillahi da kuma taimako daga Allah wa bi nasrillahi da kuma cin nasara daga Allah biman ma'aka minal musulmi ka tafi tare da waɗanda kuke tare da su daga cin musulmai wala tuti annahum wa'aran fatu'ziyahum kakka je ka jefa musulmai a wurin da ya kasance rukuki ne mai wahalar fita shine alwa'ar a can hadisin hadisin hadisin ummu zar'i ala jabalin wa'arin zauji kalahmi jamalin ghas ala jabalin wa'ar لا سمين فينتقى ولا سهل فيغتقى haka ta ce ko ita ce mata ta farko ta ce mijina ka lahmi jamalin gas mijina matsayinta kamar naman raƙumi ne wanda ake ce mishi audu kun san audu da larabci shine tsohon raƙumi ce audu ba audu tsohon raƙumi kenan to to to mijina ta ce mijinta kamar naman tsohon raƙumi sannan naman nan ala jabalin wa'ar aka je aka ɗora naman kuma a saman dutse mai wahalar hawa so da ka sai ta ce me la samina fayuntaka ce naman nan babu ba ba ba ba ba ba mai maski bane balle a ɗauko a soya a ci cikin jin daɗi sannan wala sahlafa yurtaqa sannan inda ma za a je a ɗauko shi dutse ne can wanda ya kasance mai wahalar hawa to shine alwa'u da abin da ya zama mai wahalar mu'amala to kakka je ka bi da su hanyar da ta kasance mai wahalar bi fa tu'ziyahum shi ya zama ka cutar da su wala tamna'ahum haqqahum sannan kuma kada ka je ka hana su haƙƙinsu a matsayinka na shugaba in aka naɗa ka shugaba to kada ka tauye ma waɗanda suke ƙarƙashin ka haƙƙinsu fataqfuhum sai ka sa su su bijiri su ƙin biyayya daga cin abin da ke jawo ƙin biyayya akwai tauye haƙƙi idan aka tauye ma mutum haƙƙinsa aka ƙi ba shi haƙƙinsa to sai sai ya ma shugabansa tawaye wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam wala tudkhilannahum ghaidatan sannan kada ka rika bi da su ukin jeji shine ghaiza inda ya kasance akwai bishiyoyi da suka hahade fa inna rajulan min almuslimina ka sani ya kai annu'man ibn muqarrin wallahi musulmi kwara daya ahabbu ilayya min alfi ahabbu ilayya min mi'ati alfi dinarin wallahi shi yafi a gare ni fiye da dinari dubu ɗari dinari dubu ɗari dinari dubu ɗari kaga miliyan ɗaya ke abin nan kai dinari dubu ɗari wato ɗaya cikin goma miliyan ko ko ba haka ba kenan wassalamu alaikum kenan ya ba shi umarni cewa ya tafi na hawanda amma ga hanyar da zai bi da sojojin musulunci kai ya cutar da su kai ya ba su wahala kai ya tsora su akan abin da zai zama na wahala a gare su daga nan kuma bayan ya rubuta ma annoman ibn muqarrin cewa ya tafi na hawanda da sojojin musulmai sun makataba li ahli kufati an yuwafun nu'mana sannan ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen kufa cewa su ma su je su haɗu su ƙara ma annoman ibn muqarrin ƙarfi wa alaihim hudhayfa ibn al-yaman sannan shugabansu shine sayyiduna hudhayfa ibn al-yaman sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa kataba ila abi musa al-ash'ari sannan ya sake rubuta wasiƙa zuwa ga sayyiduna abdullah ibn qais abu musa al-ash'ari an yasira bi ahli al-basrati cewa shi ma ya ɗibi mutanen basra ya tafi da su duk a haɗe a nahawanda ka yadda ake yi shi abokin gaba gubduguwa ke masa kada ka ɗauka cewa wai abokanan gaban ka ba su da yawa shi kenan sai ka tanaji sojoji 'yan kaɗan a'a na sha buga muku wannan misalin me yasa a layi za a ce ga wani marajin magana shi kadai amma idan yan sanda sun zo kama shi a zo da mota me yasa ba za a tuhu dan sanda kwara ɗaya ba a abin da suke faɗi shi ne kullum tunanin mai laifi ya fi zurfi fiye da tunanin mai gyara kullum shi mai ɓanna to tunaninsa kullum buɗewa yake akan ya zai yi ɓannarsa kuma yakan kalli waje ɗaya ne ya tattara tunanin shi a wannan wajen shi kuma mai gyara dama abubuwan sun masa yawa shi yasa ai ɗabi'a ce ta maɓannata idan suna son su gaji yadda wani mai gyara sai su ta ƙirƙirar masa aiki yana cikin gyara can sai wani ya ƙwallo can sai ya mai da hankalinsa kuma ya kau da kansa daga wanda yake kai yana ganin ƙila yanzu ya ɗan rage sai ya dawo wajen wannan yana cikin wannan bai gama gyarawa ba sai wani ya kuntuko mishi wata tsiya ana nana yadda kasan suna hada baki haka za su yi ta sai su shagaltar da shi ya zama ba zai iya komai ba to shi yasa ake buƙatar idan akwai mufsidi kwara daya mabannaci kwara daya to a samu masu gyara musulihai masu yawa a samu masu gyara da yawa sai su yi masa kofar rago sai su yi musu rubdugu amma mun ba haka ba to mutum daya ba zai iya gyara banna da yawa ba ai shine mai hikima yake cewa hal yablughu al-bunyanu yawman tamamahu idza anta tabnihi wa ghayruka yahdimu kana tsammanin yaushe ne zaka gama gini kai kana gina wani na rusawa shine wani malami in yazo ya kawo wannan baitin sai ya ce wa kaifa al-yawm bi alfi hajimin ma'a bamin wahidin ya zaka yau masu rusau din masu rusawa sun kai su dubu mai gyara shi mai kuma ginawa shi kadai to shi zai kai can shi a waka ya ce idan anta tabnihi wa ghayruka yahdimu kaga kai kadai ne kake ginawa shi kuma shi kadai yake rusawa to yanzu masu rusawa sun kai dubu mai gyara kuma shi kadai ya zai iya da su to kaga wannan shi ne tsari duk lokacin da za a yaki wata banna to abin da ake yi shine rubdugu ake mabannan nan a haɗu sun ba to shine sai ya rubuta kage yanzu nan yanzu nan ga ga dai shi annoman ibn muqarrin an ce tafi na hawan da da sojojin musulunci da ake da su a sannan sai aka ce ma sayyidina hudhaifa da yake kufa cewa ya tafi ya haɗu da shi sannan abu musa lashari radiyallahu anhu shi kuma yana basara shi ma aka ce tafi ya je ya haɗu da su duk aka haɗe ka gani ko wa arsala ilaihi jumu'an min ahli al-madinati to kaji kuma sannan aka sake aika ma sayyiduna Nu'man ibn Muqarrin radiyallahu anhu wani tarin jama'a min ahli al-madinati daga cikin mutanen Madina fihi ibnuhu Abdullah ibn Umar a cikin su akwai Abdullah dan Umar dan Amirul Mu'mini kalin aka tura su duka gabaki dai aka tafi da su suka je suka hada can sun makataba nu'mani daga nan sayyidina umar radiyallahu anhu ya sake rubuta masa giduna an nu'man ibn muqarrin wani jawabi na karfafa yace in hadatha bika hadathun fa 'ala an-nasi hudhayfa ibn al-yaman idan abu mai faruwa ya faru da kai ka ji kinaya sai ce in hadatha bika hadathun idan mai afkuwa ta afku gare ka fa'alan nasi hudhaifa ibn al-yaman to sai a nada hudhaifa radiyallahu anhu ya zama shine jagoran musulmai fa in hadatha bi hudhaifa hadathun fa'ala nasi nu'aym ibn al-muqarrib sannan idan shi ma hudhaifa mai afkuwa ta afku a gare shi to sai ya zama amiri na uku shine zai zama wa shine zai zama dan uwanka nu'aym ibn muqarrib kun je da sayyidina umar ya tsara domin mutanen farisa mutane ne mayaudara kuma suna da tsohon tarihi ƙwararru ne a wajen iya yaƙi shi yasa kaga aka ɗau shekaru a ƙadisiyya wannan ƙadisiyya ya kokan da aka yi na biladu faris aka ɗau shekaru masu tsawo kafin a ce an ci lagon mutanen farisa Allah madaukakin sarki ya faɗar da ita a hannun musulmai ta dawo hannun musulmai duk da manzo Allah sama yayi bishara ga musulmai cewa za su buɗe garin Farisa za su buɗe garin Ru tun yana da rai ya ba da labari to amma shi kanshi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai ga haka ba sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu bai ga haka ba sai da aka zo zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu Allah ya mushi wannan baiwar ya zama a zamaninsa shi yasa ka ga a duk duniya ba wanda 'yan shi'a suka tsana kamar sai na umar duk rubuce-rubuce da za ka karanta ka ga an cima wani mutunci 'yan shi'a suna cima wani mutunci to ba kamar sai na umar saboda shi ya rusa daular kakanninsu ta maguzanci ta bautar rana shi ke shi yasa a yanzu maganar da ake ciki ai suna da rana ta minna ranar da aka kashe sayyidina Umar radiyallahu anhu sannan wanda ya kashe sayyidina Umar radiyallahu anhu Abdurrahman abin nan kai Abu Lu'lu atal Majusi mutum ne mai girma a wajen su da ake girmama shi akwai ranar sa a Iran a halin da ake ciki har yanzu rana ce tashi kamar irin waɗannan kwanakin da ake da su ranar kaza ranar kaza ranar kaza to su ma suna da rana Abu Lu'lu atal Majusi to duk wannan abin ya kamata mutum ya fahimce shi ya gane darasin da ke ciki Allah shiryatar da mu Allah ya tsare mu gabaki daya